الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد سيد الخلق أجمعين وآله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا عليم يا حكيم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم حسبنا الله ونعم الوكيل kada ya amanta muna cikin isa na tarihi da allah yake ba wa annabinsa dangane da wasu samari da suka shiga kogo a cikin abin da ya wuce baya na labarin sun yi shawara sun haɗa kai cewa za su gari za su tafi inda za su tsirar da addininsu sai suka fada kogo da suka shiga kogon suka yi addu'a kuma a take Allah ya karɓi addu'a su yi bantar da su yasa su bacci sun yi bacci na tsawon lokaci da ba su san wani lokaci ba ne ba ma to sun yanzu an tashi an tashi daga baccin sun tashi daga bacci shi yasa Allah yake cewa waka zalika kamar yadda muka aikata musu ma'ana muka aikata abin da ya wuce a baya na yi musu bacci baccin da muka battar da su na rana ta fito in ta fito mu ce ta sake ta kalli kogon da suke don kada zafin ranar ya tada su ta kokauci shekara kusan ɗari uku rana tana fitowa amma ba isa ta kalli kogon ba kuma in za ta faɗi ba isa ta faɗi ta fuskar kogon ba an ce kar ta yi haka ƙarni uku aka tafi a haka Allah ya ce to kamar bayan yin wannan to ba asnahu sai kuma muka tare shi lokacin tashi yayi ba asnahu ai kaznawo muka tada shi daga muka tashe su daga wannan baccin mun tashe su ne ta sa'alu bainahu dan su yi tambaye ya tsakanin su wani ya tambayi wani ko sashi ya tambayi shashi ne za shi tambaya kam labistu shekaru nawa kuka zauna to wannan lamun lamun illata ne ko kuma lamun aqiba ne akwai abin da ake cewa lamun illa wanda an ce an yi kaza dan kaza ya ce ba asnahu liyata sa'alu to Allah ya tashe ashabul kafi ne kadai ba wata hikima sai dan su tambayi junansu abinda za a faɗa ko kuwa lamun kun an faɗa haka to ya zama lamun illa kenan kun ko lamun aqiba ne a mun tashe su dan a ƙarshen lamari cikin abubuwan duk da za su tattauna su tattauna lokacin tsawon zaman da suka yi kaga wannan ba lamun illati bane lamun aqiba ne wannan kuma yazo alqur'ani da yawa kamar yanzu faltaqahu alu fir'auna liyakuna lahum aduwwan wa hazana mutanen iyalin fir'auna da matarsa shi da iya iyalansa sun tsinci annabi Musa to sun tsince shi liyakuna lahum aduwwa sun tsince shi dama can suna sana dan ya zama maki gare su ne a'a sun ce suke qurrata aini li wala kala katulu su sun tsinci annabi Musa dan ya zama sanyin rai gare su amma a ƙarshen lamari mai faru sara adu wallahu to kaga lamu sayyura kenan ko kuma lamu akiba to wannan shi ma ba asnahu mun tashe su ne ta sa'alu bainahu dan su yi tambaye ni ya tsakanin su kam labistum qala qa'ilun minhum sai wani daga cikin su bayan sun tashi wani ya kalli wani sai wai kwana wai wannan zaman da muka yi shigowar mu nan zuwa yanzu wani lokaci aka samu kam labistum zuwa wani lokaci muka zauna sai wasu shashi suka ce labis na yau ma a yi na ai ba zai wuce yini ɗaya ba saboda sun sun shigo farkon safiya kuma sanda suka farka suka ga rana ta kusa faɗi ko ta wasu suka zaci ta faɗi suka ce yau ma sai wasu suka ce a ba za yau dai ko dai ɗan yini ne ba'arin yau ne ba a cika yini ba don da rana ba ta faɗi ba saboda haka rana bata faɗi ba yauman aw ba'da yawm to abinda wasu ka faɗa kenan qalu labisna yawman aw ba'da yawm me yasa saboda sun ga rana bata faɗi ba da haka sai suka kalli bacci irin na al'ada bacci irin na al'ada ai bai wuce haka bai wuce tsawon yini in yayi tsawo in kuma bai tsawo bai zama wani yanki daga yinin ba haka yake ba to wannan suka kalla kuma dalilin da yasa suka ce yinin ko ba'arin yinin da suka kalli kansu ba su ga abin da ya canja da za su kallo wata tsawon shekaru ba da yanzu da suka farka sun gansu duk da furfura tun da an ce fitiyatu ne ko suka ga wani abu daban wanda yake irin wanda ya shekara ɗari uku zai same shi ai ba za su ce yawman au ba'a da yau ba kaga ba su ga wannan ba kenan da haka sai suka ce yawman au ba'a da yau alu sai wasu kuma daga ciki ba waɗannan ba yanzu mutum nawa ne ya magana mutum biyu ɗauwa wanda ya fara tambaya mutum ɗaya ya ce ne ya ce kamla bistum shi fatawa yake yi aiku zaman da aka yi ɗin nan ya ɗauwana lokaci sai wasu suka ce kai yini ɗaya ko kuma ba'arin yini sai kuma wasu suna jin su su ba su magana ba sai suka ce rabbukumu a alamu bima labistu amin ai wannan magana da kuke ta yi Allah kaɗai ya san zaman da muka to su ne suka hanga ne suka shaƙa har suka ga sun zauna wata mudda da tafi wanda aka faɗa da to ga Allah ko da ilhama ko kuma sun ga dan wani abu canjin amma bai da yawa wanda lalle wannan yake ishara da ya fi bacci mini kuka ce ne kawai rabbukumu a alamu bima na bisa kai ubangiji ku shine ya san irin tsawon zaman da kuka yi amma duk zancen ma yaushe ne da yaushe ne da tsawon me duk ku bar shi mun tashi yi mu saboda rayuwar da aka kaddara musu wanda aka ɗauke yunwar aka ɗauke kishirwar aka ɗauke gajiyar ta ƙare da farkawarsu in ba haka ba shekara ɗari uku in ka tashi ai to ko subhanallah eh to ai hikimar ce ta Allah ta isa wallahi to in ba haka ba yanzu kai in ka kwana bakwai ko kwana goma baka ci abinci ba yara yara da gaba ai kwarangwal zaka doka ba duk sai kai rinjaya rinjaya to amma inda zaka san dan adam ka san abinci ba shine Allah ne ke sa sinadarin rayuwa cikin abinci ka ci shi sai ka rayu ba wai shi abincin bane to ai su ba abincin amma sun tashi lafiya sau da jikinsu ka gani haka sai suka ce Allah ne ya sa tun da sun tashi yanzu sai aka dawo su da rayuwa ɗabi'i ta ɗabi'a sai suka fara jin yunwa sai suka fara da suna da bukatar abin da rayuwa take bukata sai suka ce fa ba su a hada kun biwa ne kun hali kun ga duk a daina wata maganar labis na ko yau ma ba yau muka zauna goma kawai ku aika mutum kawai biwa ne kun hali da wannan dan kudin naku ku aika shi ina za ku aika shi ilal madinati zuwa wata madina ba a faɗi madinan ba Allah bai faɗi wurin ba sai dai wasu suna cewa sunansa wai wai baliyatu ɗar'us ko ɗarƙus ko ɗarƙus to duk dai ana nan ne wanda bai zo a cikin hadisi ingantacce ba bai zo kuma a cikin alƙur'anin ba to kaga ya zo a tarihi ya yi haka ya yi ba haka ba Allahu alam to suka ce ka tura a tura wasu zuwa cikin gari ko wani daga cikin ku ku aika shi zuwa cikin gari da wannan yan kuɗi na kasai shi shi shigo garin da yan kuɗi eh shi yasa dai ko mun ta ko da akwai tsoron Allah to babu laifi a ɗan nemi canji eh to ai to kaji irin imanin irin waɗannan mutane amma ba su zubar da kuɗin ba eh sun shigo da kudin su kogo shi yasa masu take fa ba su a hadakum biwa da kuma hazihi ku aika waninku da wannan yan kudin naku ilal madinati zuwa birni to wai su mutanen nan kaga da wannan kalma fa Abdullahi dan Abbas da wasu daga cikin manyan malamai suka hango cewa mutanen nan su bakwai ne. su bakwai ne na ɗaya ƙala ƙa'ilo wani daga cikinsu fitar ɗaya kenan kaji ɗaya da ya ce kam labistum ƙalu sai wasu ɓangare kaga shi aƙallu jam'i salasatu to mutum uku kenan aƙalla to uku kenan ga ɗaya hudu da aka gama sai ku ce a ƙalu rabbukum waɗansu daban wanda suka ce Allah ne kaɗai ya zama kaga uku wasu uku kenan to ya zama su bakwai ke haka abdullahi dan abbas ya faɗa haka wasu malamai suka istinbadi amma wannan bai zama bai zama nasi ba saboda ko akallul jami'in da aka hango ba shine akallu ba to in ya zama a kasarin ne ba tunda ya kan wuce haka ko su ɗari ne ƙaru za a ci sai za ka amma dai hasashe ne wannan allahu alam shikenan ku aika wani daga cikin wannan daga cikin mutanen ku ila madinati ya shiga zuwa birni in ya shiga falyanzur ayyuha adkaba aman ya zo ya yi duba ya ga wani irin abinci ne mafi tsarki wanda zai siyo mana subhanallah ga yunwa ga hali da ake ciki amma in ya shiga kakka siyo mana kowane abinci daga abincin da ba halali ba shine azkaba aman ya nemo ba abinci mafi daɗi ba ba a tsaye ba ba a hala ba a zaka mafi tsarkin abinci za ka siyo mana kasu sa wa haram a cikinsu bayan duk wannan tsawon mudda ne fa yanzu ayyuha azka da abu wal yati kun bi rizqin minhu to kaga wa haka ake so mutum ya zama yayi kardado na abin da zai zama halali wanda zai sa a cikinsa da wanda zai ba wa iyalinsa komai halin da yake ciki ka san wasu wasu daga cikin mutane suna cewa wai larura ce ta kai su don su tsora hannunsu zuwa haram ko a aiki ko ko babu matsatsi matsatsi ba abin da za mu ci ba shi ne ya sa za mu nema ta kowane hali don mu samu a ka kalli waɗannan mutane Allah na baka hikaya a cikin kogo suke ba abinci shekaru suka yi ma ba abinci sun tashi da yunwa amma suka ce in an je a nemo a zakata ayin ba kowane abinci za a kawo musu ba in ba a same shi ba a bari to ai kaga lalle ba hujja ga wanda zai ci saboda kawai yana cikin abu shikenan bari ya nemi kuɗi ta ko ina ya samu don ya rayu a Allahn da Allahn da ya halicce ka ya gayyato ka wannan duniyar kuma ya sa dokoki na cewa ba na son kai kaza ba na son kai kaza idan ka bar neman haramun din ba zai fasa arzuta ka da halalin nasa ba akwai ba tsayawa ba ne dai a kan magana amma akwai misalai da yawa a cikin wannan wanda zai ba wa ɗan adam haka ɗin misalin haka amma dai a tsaya kan uwa lalle abinda duk ba a same shi ta halali ba to ta haram ɗin ma ba za a same shi ba shi ne ƙa'ida abinda ba a gane ba idan ka ce ta haram ɗin ne sai ka buga aiko kana sa hannu ka yi ta nema ta halali ka miƙa hannu nan ka miƙa hannu nan yaƙi kana miƙawa ta haramu sai ka danko sai ko gashi ka samu ba shi dan yayo da dai ka ce ashe tarar ne wajen samun bacci ma ba hanyar samun bace ba to ka ga wannan da ka samu ta haram din wallahi billahi da kai hakuri daidai wannan lokacin ta halatta ce na ka samu ba ta haram din a daidai wannan lokacin saboda idan ba a idan ba a yassare maka ita kanta ka samu ta haramun din ba ba wai dan ta haramun ne yasa ka samu ba sai kai kai ta haram to to yanzu ba su neman tara mutum baka sun suna da yawa ba suna cikin tsiya kuma ko ba ga haka ba masu neman ta haramun din ta karfin tsiya ga suna suna nan har yanzu kuma da tsiya to kawai ko ta haramun ko ta ne ba za ka samu wannan abun ba idan ka ka same shi ta haramun an jarrabe ka ne kawai amma da ka yi haƙuri a daidai wannan lokacin da ka samu arzikinka ya zo in ma ka bari kai hakuri ka karɓe ta halali ko ka ta harami kissa umar ta bayyana haka umar umar umar bin khattab ya taho yana tare da hadimi ya tafi ya tafi shi kadai zai shiga cikin wani gida sai ga wani bawa ya taho sai ce umar amira bin bari rike maka wannan abin hawan sai ya rike masa akwai takunkumi da da Umar ya sa sabo a jikin abin hawan nasa sabo dirhami biyu ya siye shi ya sa wa abin hawan nasa takunkumi da ya shiga gida suka yi ta hira suka yi ta hira da abokin hirarsa sai zuwa sai sai tuna ai ya bar wani bawan Allah a wajen rike da abin hawansa sai ya ba da dirhami biyu ya ce a je a kai masa a ce yarhamukan ba an gode ana zuwa sai aka tarar da ga abin hawan amma ba takunkumi ya cire takunkumi sai aka da aga ya umar sai ce Allahu akbar Allah ya riga ya yanka masa sai na sai ya ci da halili a wurina ne kun yi hakura ya kaɗe ta halaka kuma ya kaɗe ta bai tara to kai ba haka ne duk sanda ka kai bi wata hanya ba daidai ba ka samu to daidai wannan lokacin da ka yi hakuri wallahi a gidanka za a masa lama a baka a gani to da ka ayi hakuri ayi hakuri sai da hakuri amma ba a kai ga haka sai da hakuri to wala ci kun bi rizqin minhu haka ne ko eh falan zurayuha alka ta'aman ya kamata wanda ya shiga ya nemo mana abinci mafi mafi tsarki wanda babu gurbata ta haramun a cikin sa wale ta dab fala cikin bi rizqin minhum kai ya zo muku da abinci da za ku ci da wannan kudin falyatikum ya zo muku bi rizqin da abinci abinci ne ana minhu ay min hadhihi dirahim daga wannan dirhaman ku je a siyo mana abinci wal yataladdaf amma yayi takatsan ya sadab sadab ya shiga gari kada ya bayyana a shi shine wanda suka tafi din nan ya badda kama kada ya nuna shi shine wani wanda muka shiga kogo wala yushkiranna bikum ahada kuma in ya shiga kada wani kada ya bari wani ya shaida shi kada ya zama shigarsa ta sa isha'ari nuna cewa muna nan ga wani ɗayanmu nan ma ya zo kada wannan yayyen da zai yi ya ɓadda kama to shi dai abin da suka faɗa kenan yanzu sun tashi daga bacci sun ji yunwa sun tura da abin da ya rage musu na kuɗi cikin gari a je a samu musu abinci amma in an je a nemo na halak kuma wanda ya je ya yi taka tsantsan kar a gane shi wannan shine abin da Allah ya ba mu hikaya a nan sai ko mu ji hikaya ta gaba
إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا sai suka faɗi illa mana suka faɗi dalili da ya sa suka ce kar a bari a gane kar ku bari wasu su gane ku me yasa innahu su waɗannan mutanen garin ai ahlul madinati wannan mutanen garin in ya zaharu alaikum an ya tsaliwa alaikum idan suka gano ku to ɗayan biyu zai faru ko dai in sun gane mu su ce mu koma addinin kafirci ko kuma su kashe mu ƙa'ida su kenan kawai duk wanda ya bar ya fita daga milla irin tasu ta kafirci da bautan gunki in aka kama shi ko ya ce ya dawo ya tuba ko kuma a take a kashe shi to shine sai suka ce innahum in yazharu alaikum in suka gano ku yarjumukum ay yaqtulukum birrajm za su jajjefe ku dan kisan ma da suke yi da jifa suke yi wulakaccen kisa suke yi aw yiduku fi millatin ko kuma su dawo da ku a cikin addinin su ɗayan biyu abinda zai faru kenan shi yasa muka ce ku ba a hankali dan ka su gane mu sai suka ce walan tuflihu idan abada kun gane wani ba nan suka ce idan suka gane ku za su je ne ku za su kashe ku to sun yi wata magana a nan da suka ce za a kashe su ba su ce komai ba sai suka wuce cewa ko kuma su dawo da ku cikin addinin su in kuka bari ko suka ce za su dawo da mu cikin addinin su wallahi har abada ba mu da rabu duniya da lahira to amma da suka ce ko a kashe mu ba su ce in an kashe mu wani abu ba ko ku gane ba ba su taliki ba sai da suka zo akan auyu idukum fi millatihim shi yake nuna cewa idan an kashe mu lafiya lau abinda suka yi kawai sun raba mu da ita wannan duniyar wannan dan kejin za mu shiga yalwataccen wuri za mu rabauta amma idan dawowa muka yi addinin su lan tuflihu abada izan haka duk mutum da ya rasa wani abu domin riko da addininsa ya san cewa bai rasa komai ba amma ya san idan har ya rasa addininsa ko na kasu ko a imaninsa ya samu wata tawaya to lai yufliha idan inda ya mutu a haka abadan ma bai zama mai rabo ba wannan karatun abin da yake faɗa kenan
وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة Mm.
أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون Mm.
إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا Mm.
ربهم أعلم بهم Mm.
قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا To, waka zalika, ai kama ba asnahum kuma, kamar yadda muka tashe su ɗin nan, mun gaya muku mun musu sun yi bacci sun tashi yanzu. To, kamar yadda muka tashe su kuma a asarna alaihim, ai, tsala'ana ƙaumahum alaihim, mun tsinka yadda mutanensu a kansu, abinda suke gudun ya faru. Ba sun ce ka ba hankali kada a gane ba, Allah ce a asarna alaihim, sai da muka tsinka yadda mutane suka gane su. To, yanzu nan kaga kowa sun fito an gane su. To, amma me yasa aka gane su? Me yasa Allah ya ce a gane su sai Allah ya faɗi dalilin. Ice liya'lamu anna wa'adallahi haqqan. Ya faɗi haka ya sa an gane su dan su jama'ar da suka gane su su tabbatar da alƙawarin Allah gaskiya ne. Saboda har yanzu jama'a ta canja a lokacin da suka bayyana a wannan garin ba waɗancan jama'a bane ɗari uku ai duk an mutu wani ma sun mutu wasu ma sun mutu wasu ne daban to har yanzu ana bautawa ba Allah ba wasu kuma suna bautawa Allah ba su san cewa garin ya canja ba da suka je akwai muminai sannan amma kuma akwai kafiran ne waɗanda ba su yarda za a yi tashin alkiyama ba Isa sai Allah ce sai muka tsinkayar da su muka ganar da mutanen garin cewa mutanen da kuke ta jin labarin su fa sun shiga kogo ga ga su nan ko da meye suka gane din Allahu alamu an gane da ne ba faɗa za su ba su ba su faɗa ba wakila wasu suka ce da irin kamar su da shigar to shekara ɗari uku ba da kayan wannan shekara ɗari uku sun shiga kogon ba ko yanzu kai mutum ya shigar da da wannan kayan shekara ɗari uku ya dawo yi Allah ya- ya raya mutanen gari ai ba za a ga wannan wata babbar riga ba wata gila an daina wannan watakila ko makamantan haka ba irin kayan da yake nan ba to in ka fito da kayan sai a ganka wani ba wai ai wani daban to watakila wani to ta shiga ko wani abu ne daban ko kuma wani abu ya canja a jiki daban ko kuma dai kamar yadda tarihi ya fi faɗa cewa wannan kuɗin da suka ce a je a siyo kaya kai ka san shekara ɗari uku ai ba shi ake kashewa a garin ba ba shi za a kashe ba to da suka zo suka nemi cewa za su sai wani abu mai sayarwa ya kalli kuɗi ya ga kuɗi ne kamar irin a ce irin kuɗin mutan da haka za a fasara shi ba irin wanda ake kashewa ba kai ina ka samu wannan ko kanzi ne ko ta taska ce a ƙasa domin narkakken azurfa ce ai wariki aka ce alwariki kuma azurfa ke don haka ita ce to wannan ko wata taska ce ka samu ya ce a'a kuɗi na ne shi ba daga nan ya gano cewa ba ba garin daidai yadda ya sani ba ne dan a masu tarihi can irin tarihin nan ne kasan ashabul kafi sun sha tarihi eh daidai ka ba a hankali duk wasu abubuwa kwashe-kwashe ne tunda a- a irin wannan kwashe-kwashen wai sai shi wa- wanda ya shigo din nan da ya ga jama'a duk sun canja gari ya canja shi kai wai hauka nake ne wani abu da ya same na hauka duk wannan dai bai zo ba dai a tarihi kadai dai su- Allah ya ce sun gano su bai faɗa mana ma nan da dalilin suka gano su ba sai dai kawai alama ta fi ga a ce da kuɗin tunda Allah ya faɗi cewa an shigo da a sayayya da kuɗi kuma lalle shekara ɗari uku da wani abu kamar yadda za mu ji zaman nasu lalle zai zama kuɗin sun canja to kallon wannan zai iya bada wani filu na alama da za a gane cewa akwai wani abu da kila aka ce da shi wannan ya ga bai yarda da mutum ba sai ya ɗauke shi ya kai shi wajen sarki cewa ga wani gashi gashi gashi to a- su kuma sarkin da ya matsa shi da tambaya sai ya faɗi gaskiya eh mu ne kaza mu ne kaza kuma ya ga gari ma ya canza abinda ake tsoro da watakila yanzu babu to sai ya faɗa a asan na dai alaihim Allah ya ce dai kawai mun sa an gane su mun sa an gane su kuma liyalamu anna wa'adallahi haq dan su san cewa alƙawarin Allah su masu shakka da ƙudurar Allah cewa zai tashi mutane a'a ko ba zai tashe su ba to gashi ya tashe su ga wasu sun yi shekara ɗari uku kuma sun tashi wannan alama ce ta iko na Allah da cewa in an mutu ma za a tashi Eh, dan Allah ya san Allah ya ce dan ya zama su san alƙawarin mu gaskiya ne wa anna sa'ata la raiba fiha kuma su san lokaci na tashin alƙiyama la shakka fiha babu shakka babu wani kokanto a ciki iz yatala iz iz yatanaza'una bainahum amrahum iz din wannan ma'amuli ne li a asarna ai asarnahum iz yatanaza'una sanda muka ritsin kayar da waɗannan mutanen nagari akan su gano ashabul kafi a wannan lokacin mutane na ta jayayya a kan lamarin mutanen ashabul kafi shi ma jayayyar malamai sun kai kawo akan to akan me mutane suke jayayya wasu suka ce akan cewa da aka gano su din shikenan sai wasu suka ce to arnan cikin garin sai suka ce to ai kawai abin da za a yi mu gine wurin inda ashabul kafi yake dan ka san akwai sabani shi su ashabul kafi da bayan an gane su din nan sun koma cikin kogo sun ci gaba da rayuwa ko bacci ko mutuwa da hadisi bai zo ba duka ko babu ingantaccen babu aya ba ta zo ba ko babu duk ingantaccen hadisi da ya zo cewa ga abin da ya faru bayan koma wasu kogo sun koma ne sai wasu suka ce sun koma suka roki Allah ya sake mai da su su baccin suna nan suki suna kuna baccin wasu suka ce sun koma a ɗauki ransu amma dai abin da yake nuna da yawa cewa suna dai cikin ko sun kowa ba su dawo sun yi rayuwar gari ba akwai abin da ake shakar ƙarshen haka cikin ayoyi domin waɗannan masu jayayyar da suka zo an ce sun koma cikin kogon sai suka ce tuko mu gina ƙofar kogon shi ce kamar yadda aya za ta gaya mana haka a gaba wannan suka yi wannan suka ce a arnan suka ce ai gini musulmi suka ce a mu sai dai a masallaci kaji biyu wasu kace kuma a tanazu'i jayayyar da suke yi sanda lamarin ashabul kafi ya bayyana sai wasu suke cewa yanzu waɗannan mutanen kun san ko adadin kwanakin da suka zauna wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza ya tanaza'una amaru sai suke ta wato musanyen yayu akan zaman da suka yi wasu kuma suka ce ba akan zaman ne suke musanyen yayu na tattaunawa ba akan wasu su nawa ne ma a cikin can ba sani ba wasu ka ce a tanazu'una bainan hudun nan da suka tashi ta ake ta yi to wai waɗannan shekara ɗari uku ba bacci suka yi ba mutuwa suke aka dashe su an gane wasu ce a bacci ne to wannan da duk muna za a ce Allah ya ce faƙalu to sai Allah ya ɗauko mana ɗaya daga cikin mahallin na jayayya ya ce faƙalu sai mai tafsiri ya ce alkufaru sai kafiran ciki suka ce ubunu alaihim bunyana kawai ku gine kofar kogin saboda kawai ka a shiga a dame su ko kuma ginin ma an yi shi a yi ginin irin wurin bauta bauta irin tasu saboda suna cikin mutanen mu su suke cewa ai ai asalin su can mutanen mu ne sun yi harka irin ta ta mutanen mu kafin su canja zaka to a gine kogin kawai kogon kawai ai musu fasali irin namu wasu ka ce a ba haka ba ba za a yi wannan ba ai mumine ne na Allah kamar yadda zamu ji a gaba halal da bila galabu ala amrihim la nattakhizanna alaihim masjida to rabbuhum a'lamu bihim to wannan rabbuhum a'lamu bihim Allah sai ce kai ubangijin ashabul kahfi shi ya san halin da ashabul kahfi suke ciki ko na adadi ko na zatin su ko kuma na zaman da suka yi ko kuma na halayen da suka riske su to wannan magana ta wace ce ta Allah ce ko ta tana cikin masu jayayya din nan misali wasu su ce a yi kaza wasu su ce adadin nawa suke wasu su ce kwana nawa suka zauna sai wasu suka ce rabbuhum a'lamu bihim Allah kadai ya san su kawai ku bar watan wannan jayayya to kaga in an faɗi haka zai yi maganar su mutanen ne mutanen garin ne kenan amma wasu ka ce la la la la wannan maganar Allah ce me yasa ta zo magana Allah da suka yi ta wannan maganganun Allah ya zo yana ba wa annabi labarin maganganun da duk suke yi sai kuma yake gaya wa annabinsa ba su sani ba rabbuhum a'lamu bihim ai ubangijin ashabul kaji duk abin da suke bada kawai faɗa suke mu muka san ya suke da zatinsu da adadinsu da kwanakinsu duk mu ne masana to wannan zai yi maganar Allah ce alalladina galabu ala amrihim sai waɗanda suka yi rinjaye akan lamarin su ashabul kahfi din sai suka ce su ne mugune kenan la nattakhidanna alaihim masjida Ai kaga daga jin masallaci ya gasa sai mu ne a kawai mu gina masallaci a gefen kogon a ringa bautar Allah tunda bayan Allah ne a cikinsa to kuma kaga ba a faɗi a cikin alkur'ani wanne aka yi ba ginin aka yi ba masallaci ba ko masallacin aka yi ba ginin ba kawai ba ko ba a ma yi duka ba duka Allahu alam amma dai abin jaye tun da wannan ne na ƙarshe maganar da Allah ya yi shiru to masallacin aka yi zai ɗauki zuwa haka to سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم mm.
ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب mm.
ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم mm.
قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل Allahu akbar فلا تمار a'a ya فيهم hakuri Ya hakuri, ya- a ya ji na buga kabbara ne sai ya dauka kamar na ce yi gaba Eh, ni kuma kabbara ta daban eh sai ku da salatu ni kabbara da nake yi anan wato y- yanzu an gama lab- an gama an gama ba mu labarin sun farka sun shiga cikin gari kuma ba mu san- sun ko sun da cikin kogo wasu sun ce a gina kogon wasu sun ce a masallaci duk an gama wannan to sayaquluna salasatun da sannu za su ringa cewa mutanen nan su uku ne to wannan magana fa ba ta waɗancan mutanen na zamanin su bace ko Qur'ani ya tsalle da mu jirgin sa ya taso ya sauka zamanin Annabi yanzu wannan ta maganar da Yahudu da Nasara ne da mumine na lokacin manzon Allah ake yi. shi ne nace Allahu akbar ba waccan tattaunawa ba ce sai kuluna da sanu za su ringa cewa domin wannan sinin sai kuluna ai tambaya aka zo aka yi wa annabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cewa wai ashabul kafi ne yaya hakikanin lamarin su yake to shi ne sai annabi Allah yake ba shi labari yace su yahudu da nasara da yake sun rubuto tarihin sai ya ƙuluna za su ringa ce maka ai su uku ne rabi'uhum kalbuhum na hudun shine karansu wasu kuma daga cikinsu aka ce waɗannan maganar yahudawa ce su kuma nasara su ce a'a ya ƙuluna arba'atu ai khamsatu sa- sadisuhum kalbuhum su mutum shida ne na bi- na ba- a'a na su biyar ne na shidan su karan wa yaquluna sab'atun wa saminuhum kadhib wasu kuma mu'mine kenan su kuma maganar su su bakwai ne na takwas din su karan su haka za ka ringa ji suna gaya maka ya annabin Allah to kul gaya wa duk waɗannan masu maganganu rabbi'a alahu bi illatihim ce ne ubangiji na to daga jin wannan ai ka san lokacin annabi Muhammad ake ko rabbi'a alahu bi iddatihim tunda a wancan ai su ashabul kahf ba wanda yake musu wahayi bare a ce musu ɗaya daga cikin su ake wa magana annaba ake wa magana ka gaya wa masu wannan maganganun yahudu da nasara da su ma nan gaba daya ka ce rabbi ubangiji na a alam shine masanin haƙiƙa li iddatihim da adadin su da zatun su da kwanakin da suka yi da duk abin da ya faru gare su ma ya alamuhu illa qalil ba wanda ya san wannan in ba kaɗan ba abdullahi dan abbas da aliyu dan abi talib suka ce muna cikin kaɗan din eh suka ce su bakwai ne su bakwai ne adadin su su bakwai to saboda haka sai ya zama ah, kuma abin da zai nuna kamar su bakwai din ne a cikin ayar za a iya hango shi Allah sai ya ce sai ya na da sannu wasu za su dinga cewa su uku ne na hudun su kare wasu kuma su ce su biyar ne na shidan su kare sai Allah ce rajman bil gaibi jifa a duhu suke kawai a ka san jifa a duhu ba ka samu ba ka samu ba ka sani ba. eh to sai ya ce waya ƙununa wasu kuma su ce sab'atun su bakwai ne na takwas ɗin su kare su sai Allah ya shi da shi ne sai da wannan gaibi din ba kaga an an yi wa wancan biyun sifa rajawan bil gaibi wannan kuma ba a bar shi da wannan ba to dan haka idan aka samu mugayara da abin da aka yi sifa to wannan ya saba wa wancan to shikenan ashe su su bakwai ɗin ne na takwas ɗin su kare su dama ko maganar mu ne ce su ne suka tsaya kan haka to su suka dace kenan amma Allah ya ce qur rabbi a'lamu bi iddatihim ma ya'lamuhu illa qalil to sai fa tu ma da inta kan wala فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا to yayin da tattaunawa ta yi yawa a lokacin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dangane da sha'anin ashabul kafi shikenan sai ubangiji subhanahu wata'ala sai ya dakatar da annabi dangane da ya din ya ci gaba da sauraron ma maganganu akan ashabul kafi daga wasu kowaye shi sai ce falatu mari kada ka sake tattaunawa tattaunawa kai jayayya kai magana fihim a cikin ashab- mutanen ashabul kafi kada ka yi sake wata magana da, da mutane wani abu daban ban da abin da aka gaya maka yanzu ko wani ya zo da ƙari rabu rabu da shi da ƙarin abin da kake da shi ya fi nasa To, ai kaga ka- kaga baka da magana da kowa eh hasbuka ma qasasna alayka min sha'anihi abinda muke gaya maka ya ishe ka ya annabin Allah fala tumari fihim illa mira'an zahira kada ka sake yin magana da wansu daga cikin mutanen yahudu ko nasara illa mira'an zahiran sai dai abin da yake bayyananne tattaunawa bayyananniya ita ce kuma wannan wanda muka sauka maka a cikin alkur'ani a cikin wannan gaya musu in suka maka tambaya kana da amsa wala tastati tastati fihim minhum ahadan kada ka sake ka nemi fatawa kar ka nemi ƙari na wata magana kan ashabul kafi na wani kowaye dan abin da kake da shi yafi nasa wannan shine abin da Allah ya gaya wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ya ce masa wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun zalika gadan illa an yasha Allah ayo inda wasu suke hawa wata matakakara su darje wala taqulanna li shay'in Allah ne yake magana da annabinsa wannan hani ne Allah yake hana annabinsa yace la taqulanna li shay'in inni fa'ilun zalika gadan to amma hanin wani iri ne to anan take akwai hani na haramci yana da maratibu daban-daban amma duk wannan ba shi bane wannan sunansa na hai irshadin hani ne na shiryarwa masoyi ne yake magana da masoyinsa kuma da wani irin kalami da wani irin siyaki wanda bai gane ba sai ya ga kamar fada ko wani abu ake wa annabi anan amma in ka ga yanda abin ya taho kai ka san wato shiryar da shi ake yi ana shiryar da waninsa da shiryawar da ake masa sannan kuma shiryawa ma wata iri dubu mana an zo tambayar annabi ne dalilin saukar wannan aya kissa ashabul kafi sai ce gobe ku zo zan ba ku to kila takama da- mai magana da Allah ne Allah ya san masanin komai ne wannan ta ce maka ce ta sa ya ce ku zo gobe zan gaya muku to shine Allah yake cewa la taqulanna li shay'in inni fa'ilu zalika kada illa an yasha Allah kada ka ce zaka doshi wani abu da zaka yi ka ce zaka aikata shi gobe sai dai ka cuɗanya wannan magana taka ka ce da mashi'a Allah ka ce in Allah ya so to ka- ka san yadda abin yake da aka tambaye shi to an hana shi an kigaya masa magana aka ce me yasa baka ce insha Allah ba sai da aka kwashe labarin kam aka gaya wa Allah ka gane irin abin yadda yake kam an gama bashi labarin nan ma ai mun gama jin labarin shi ma ya gama ji an gama bashi labarin sannan sai aka ce to nan gaba ya annabi na in za ka yi wani abu irin wannan ka dinga cewa insha Allah da baki an san insha Allah kana nan a zuciyarka amma fito da kai fito saboda ai koyi da kai al'ummarka ba a ce lima lam taqul insha Allah ba shine abin da zaka kawai mahalli me yasa da aka ce baye ka baka ce insha Allah ba ba wannan shi magana ba amma gaya masa abin da ni yake son ya ji an gama sai aka ce to nan gaba ya masoyi idan za ka yi magana ka ce ka ce ina so ka fito da ita a fili saboda annabi insha Allah a zuciyarsa eh ai tana nan dama amma to ka furta ta shi bazancen naka tun da shi ma ya fito fili ita ma insha Allah fito da ita fili ka ce insha Allah illa an yasha Allah واذكر ربك إذا نسيت كأنبتي وبنجيجنك يا النبي الله da cewa in sha Allah din in ka manta ma ka faɗa to duk sanda ka tana ma faɗi daidai ne an gane to anan ne malamai na fiqh suka allaka hukunce hukunce na insha Allah a cikin magana da hukunce da da da ainihin qadiyya cewa yanzu idan mutum ya magana ya ce zan yi abu wallahi zan yi tafiya sai na ce insha Allah gobe na ce gobe zan yi tafiya da usafiran na gadar insha Allah to in goben ta yi wata ruwa ba ka fara saboda wannan insha Allah ne na faɗa ba zan yi ka fara ba amma inda an ana zare ka sai ka fara shi yasa ita insha Allah tana kare mai faɗarta daga barin faɗawa cikin kuskure ko ƙarya an gane shi yasa annabi musa da ya ce ba za ka annabi hadu da ya ce ba za ka iya haƙuri ba ita sace jiduni insha Allah sabiran wala a asilaka amra za ka same ni ne alƙawari wanda yake kamar rantsuwa ne cewa ina mai haƙuri ba zan saba maka lamari ba to ya haƙura a gaba ba sai da ya magana ba to kuma insha Allah ta kare ba za ka ce ya kuskure ba dawa ba ya ce insha Allah ba haka ne to amma ba ka ce insha Allah tana shiga cikin komai kuma dan masu rowa su fito da insha Allah eh ka ce ka zo zan baka gobe insha Allah to dama can kai baka yi niyya ba sai ka lalibo insha Allah ka makalawa abu kaga ba zai je ya ce kai in ya ce kai alƙawari ka ce ba na ce ma insha Allah to a lokacin da zaka faɗi insha Allah Allah ya san daga ta kake insha Allah wannan ce ko kuma insha Allah ta kariya ce an gane haka haka akwai insha Allah ma ta tabarraki ita insha Allah ta neman albarka ce kawai ba ta da hukunci a cikin duk irin waɗannan annabi ya yi ta aiki da annabi ya shiga makabarta ya ce salamu alaikum da da ƙaumin mumini wa inna insha Allah lalle mu insha Allah za mu zo mu riske ku to wannan insha Allah ta tabar ki ce tunda dama can ya so din ma ya ce kowa sai ya mutu sai ya riske shi faɗin insha Allah wannan tabarrukan ne isa sunan Allah ne a cikin magana tabarrukan ne haka akwai abubuwan da insha Allah ba ta shiga akwai kuma abubuwan da ko za ka ce ko ka ce insha Allah ba za ta yi aiki ba malamai jumhur sun tafi akan cewa irin wannan insha Allah wanda ba a kafara in an faɗe ta sai wanda aka sadar da ita da magana yanzu ka ce wallahi zan tafiya gobe kai shiru sai bayan kwana biyu kuma baka dauka ce insha Allah a ka raba su da magana a wajen jumhur sai ka sada su da wallahi da insha Allah su haɗu tare lokaci guda ko da wasu sun ce din suna iya rabuwa Abdullahi dan Abba yace ko bayan shekara tana aiki shi a wurin sa amma da yawa jumhur suka ce sai idan ta zama mausula kuma shi a cikin nan ma ko ta zama sadaddiya da insha Allah da ka sadaddiya da maganar ka ita ma banda wasu abubuwa banda a saki ka ce ke na sake ki insha Allah to su faƙihai musamman imamu malik da irin su sa'id ibn jubair irin su sa'id ibn musayyib irin su makahul irin su manya-manyan tabi'ai ne su katada duka sun tafi akan cewa za su aje maka insha Allah wani kama karkata su amma su imamu shafi'i su abu hanifa fa da riwaya daga ahmad sun suka ce a ba ta saku ba wannan insha Allah ka ɗauka saki kai da gina su dalili to dalili shine su su imamu ahmad ko kuma su imamu shafi'i da shi imamu ahmad yana da magana guda biyu yana tare da malik a wata magana tasa to insha Allah ba ta sa auren yaki mutuwa ba amma masu cewa dalilin cewa insha Allah auren bai mutu ba suka ce ai akwai hadisi manzo Allah sai ce man halafa ala yaminin wa qala insha Allah lam yahlif hadisin Tirmidhi to wanda duk ya rantsuwa akan wani abu da ya rantsi sai kuma yace insha Allah ba zai kari a wannan rantsuwar ba in bai yi abun ba ba kafara misali wannan shi ne hujjar amma jirgin ko kuma irin su imamu malik suka ce a'a ai wannan hadisin magana yake akan rantsuwa ga magana ba rantsuwa irin wannan ba amma ta yana cewa abu guda uku yin magana ko da wasa ko da ne kai sun zato a ciki kuma akwai aure da saki akwai akwai akwai akwai yantarwa su uku kenan ba za ka je haka kawai a ɗaura aure ba sai an gama ka ce wasan kwaikwayo da bari dangane wanda ya ɗaura ba kuma za ka zo kawai ka ce na sake ki ya gama ka ce ha ha ha ai kawai na faɗa miki ta su wallahi jidduhunna jiddu wa hazluhunna jiddu haka annabi ya ce daka da kuma bawo ka kalle shi yema wani abu ka ce na yanta ka sai ta ga kai da dangane ke ya tafi ya to saboda haka to yanda wannan yake haka in kace insha Allah to sai faqihai suka ce yanzu da kace na sake ki insha Allah ba ka allaka abin da mashi'a ba to shi zamu ta zama mu ga Allah ya so ko bai so mu ba mu sanin gaibu ba ko ya so ko bai so ba din ba mu sani ba saboda haka kai dai da ka faɗa za mu amfani da zahirin magana ka mu saka ma ita kawai insha Allah kuma ka dawo da ita da haka ma gaskiyar magana shine a nan magana ta ƙarshe akan wannan duk wanda ya yi wannan ko da ya ji waɗansu ɓangarorin magana ya yi haƙuri ya barta a kasa ko saboda idan kowane ɓangare yana da hujja ba za ka iya cewa da daidai ba amma ka yi haƙuri a bata ta saboda bin a hawa'u shine wani kewaye wa saɓani an gane wa zikur rabbaka idza nasif ka ambaci mashi'ar ubangijinka ka allaka ta ya annabi Muhammadu da maganarka idza nasita a bisa kaddara ko da ka manta baka ce insha Allah din ba wa qul ka ce ase ayi hadiya ni rabbi li aqraba min hadha rashada ka ce ina fatan ubangiji ya shirye ni zuwa abu kusa da wannan wato akan wannan magana kenan wasu ka ce a ai abin da yake nufi a sai an yi hadiya ni rabi la aqraba min hadha da kada da sannu ubangiji na da kuke wannan magana ta ashabul kafi sai shi da ni zuwa abin da yake mafi ban mamaki da mu'jiza wanda zai bani daga wannan din da kuke magana ta ta ta ainihin ashabul kafi ya ko bashi da ya bashi ya je da shi isra'il shi yasa ma wani daga cikin malamai yake cewa surorin nan guda uku a jere suna da wani abun mamakin gaske na ƙudurar Allah wanda ya kamata a ce kar a wuce ba a kalle su ba na ɗaya suratul isra'i da muka baro ita ce daga ita sai wannan akwai isra'i da annabi da aka da mi'raji annabi an yi isra'i da shi ya yi tafiya tafiya wata iri tafiyar da ya yi ta wadda wani dan adam a doron ƙasa bai irin ba wannan abin mamaki ne ya je ya ga annabawa waɗanda sun rigaye shi sun zo kamar yadda ya tabbata a hadisi annabi ya yi sallah ma tare da su sun zo sun haɗu a baitul maqdis ya gansu ya zama limami gare su sallallahu alaihi wasallam wancan maganar ta cewa in akhadha Allahu mithaqan nabiyina Allah da ya rike alkawarin annaba cewa in sun riske annabi za su bi shi to wannan ya haɗa ya tabbata duk da ba su riske shi a rayuwa ba ta zahiri ta jiki da tsoka da rai to ya haɗu da su a nan masallacin baitul maqdis kuma ya shiga gaban su yana limamin sun bi shi dan wanda ka sa shi a gaba a sallah ka yadda ya zama a gabanka a wurin Allah imana ai shi sa sai an duba domin wanda Allah yake fara kallo shi ne liman din sannan a zuwa kalle ka kai mamu idan sallar liman ta ɓaci ta mamu ba ko mun zartarta ko mun tsayawa ko mun cabewa da kabewa da kare za ka labari saboda liman din shi ne a gaba shi ke riƙe da linzamin sallah to da haka annabi ya musu sallah to lalle sotar isra'i ta zo da abun mamaki har ma yanda an ce wasu suka kasa jurewa daga musulmin ma saboda girman mamakin abun da tafiyar da aka yi da asuba sun yi sallama da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga gida kuma ya fito sallar asuba ai da daddare sallar isha'i an gama sallah ya shiga gida kuma ya fito da asuba an yi sallah da shi kuma yake ba da labarin cewa na je kaza na je kaza na je kaza na je kaza ai mu'minan wasu zuciyarsu sai da ke rawa Qur'ani ma ya ba da labari an gane su kuma kafirai suka samu abin tattauna yawa yawa mun samu abin da yau sai kowa ya gane annan Muhammad muna cewa da ba daidai yake faɗa ba kowa sai ya gane ba daidai yake faɗa ba wai ranar sun samu abin da za su nuna suka yi ta sawa ana zuwa a tambaye shi wai kana ce eh haka yanzu ji tsoro ne ita eh haka aka yi din ya ambata to kamar yadda tarihi ya zo sai suka nemi tabbas ɗin cewa in dai ya je to su ai suna tafiya tafiyar watanni su je garin ko wata guda da wani abu su je garin sun san yadda baitul maqdis masallacin yake duk yadda suka yi kuma sun san annabi da ruwa suka ce sifanta mana yadda in kaje aka kara mutane ya ce to to shi annabi sallallahu alaihi wasallam da ya je baitul maqdis ai abin da kai shi baitul maqdis ubangiji sai ya gayyace shi a wannan halin gaba daya ruhinsa da gaba dayan tunaninsa yana tare da ubangijinsa yau su zai tsaya kallon daidai kusurwa ga ta masallaci ne can kuma me can kuma me amma ya san ba za a bar shi ba ya ce to aka taru to wuri kaza ya ake sai jibiru ne ya ɗauko kawai hoton mutum da ta eh wuri kaza kaza kaza eh to wuri kaza wuri kaza da ya haka sai ya bar wurin wuri kaza kaza aka ga wasa fa tsaf suka ce eh haka ne amma duk da haka saboda tsaba sai dai an yi wuri suka ce to ai mutanen mu sun tafi baitul maqdis yanzu suna kan hanyar dawowa idan har kai ka je suna daidai ina kuma yaushe za su ƙara su ya ce eh da suwa da suwa ne na wuce su a wuri kaza har ma taguwarsu wani ta samu matsala a kaza an yi kaza kuma za su lokaci kaza daidai kullowar rana. Suka ce yawwa to a shi kenan. Aka zo daidai lokacin aka yi aka yi cikin mummunai wasu masu ɗan rauni rauni gaba suna ta faɗuwa. Amma irin su abubakar da waɗannan hudun Umar Usmanu Ali a ai suna cikin nishaɗi sun san abin da zai faru shikenan lokaci na yi rana na kullowa ba su ƙasa a baki ba suka ce yawwa hahiyar shamsu ƙaƙala'at to ga rana ta bullo can kuma suka ce hahiyar raka buƙaƙala'at aqbalu au su ma kuma ga su san sun bullo samar ya kare mana daga suratul isra'i ta zo da wato abubuwa na ban mamaki da aka gama suratul isra'i sai muka shigo sai suratul kahfi suro uku uku ne a jere kahfi kuma kun ji abin da zo da shi na waɗannan bayan Allah in yadda Allah ya aiwatar da kudararsa a kansu ya bayyana ta daga mun gama wannan kuma za mu shiga shi ma suratul maryam ita kuma ita ma gashi nan a haihu ba ba a ba ba kudura haka abu yake a jere to
ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض Mm.
أبصر به وأسمع Mm.
ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا Mm. to wanda bisu fi kafin mun haurala uwata yanzu mun zo lokacin annabi an ba mu labarin waɗanda suke tattauna a ga ashabul kafi idan mun ji abin da ake ciki to yanzu mun sake komawa kan mutum ashabul kafi magana tasu Allah ce da bisu fi kafi musalasa mi'atin sinina wa zadu tis'a abinda Allah ya rufe a cikin can da aya aya aya da yake cewa fa barabna ala adanihi fil kahfi sinina adada sai muka toshe kunnuwansu su yi bacci mai daɗi shekaru masu yawa ba a faɗa da ni shekarun ba amma a nan sai aka ce labisu fi kafihim salasa mi'atin sinina sun zauna a cikin wannan kogon shekara ɗari uku sai aka ce wasu zaɓi kisa sun ƙara tara a kan shekara ɗari uku to me yasa ba ce wanda wanda bisu fi kafihim salasa mi'atin wa tis'a sinina ba faɗa haka ba ba ce shekara ɗari uku da tara kai tsaye ba sai ka ce sun zauna shekara ɗari uku sai ka ce kuma sun ƙaro tara duk da kalli ƙur'ani ya yi wani abu to nemi abin da ke ƙarƙashin wannan abu ba haka kawai ba shi shekara ɗari uku da suka zauna da ake magana to shekara ɗari uku a shamsiyya ce shekarar da ake kirgawa da rana wadda ita ce miladiya suke dogaro da ita su kuma larabawa ba da shamsiya suke jingina lissafi ba tun a sannan ma su kuma da kamariya suke yi wato shekaru da- da wata suke lissafi ba da rana ba su kuma da- da sh- da rana suke lissafi waɗannan wannan sh- shekara ɗari uku ta rana ce idan da yini yini za a kirga shekara ɗari uku idan da dare dare wata shi kuma ɗari uku da tara kamar an ce sun zauna shekara ɗari uku shekara lissafin irin ba irin na mutanen ka ba wanzu tisa'an sun kawo tara a irin lissafin mutanen ka shawa. an gane to to wannan shi ne domin suna akwai bambanci duk shekara talatin da uku tana ka- ta shamsiya wanda ake kirgawa da yini tana karuwa da shekara ɗaya akan ta kamariya shekara talatin da uku za ka ƙara shekara ɗaya an gane duk shekara ɗaya kuma akwai kwana ishirin da bakwai da awa wa- waɗansu ishirin da wani abu wanda yake ƙaruwa da haka a shekara ɗari uku an samu shekara tara ta hau- ta hau daidai a wannan lissafi to abin da ya faru kenan zaman asabar tare to amma ita ma wannan maganar waye ya faɗa cewa shekara ɗari uku da an ƙaro tara shi ne abin da suka zauna a cikin kogo Allah ne yake faɗa ko shi ma an hakaito maganganun mutanen baya ɗin ne su suka tsaro wanda suke faɗa shi yasa ma Allah yake cewa walillahu alam bi malam bisu kaga in ce ne Allah ne ya san daidai da yawan lokacin da suka zauna to wannan maganar kaga ta zama cewa ba Allah ne ya faɗa ta wasu ne suka faɗa sannan Allah ya ce a ni na san zaman da suka yi wasu ka ce kuma a'a Allah ne ya ce sun yi shekara ɗari uku kuma an ƙaro tara me yasa saboda da yake gaya annabi Muhammadu wannan magana cewa ka ji shekarun su kuma wanda duk ya gaya ma ba haka ba ka ce ga Allah yana faɗa wanda shine kuma Adam malami su shine masanin zaman da suke kuma in ya faɗa ai kana magana ta ƙare duk wanda zai faɗa kuskure ne to shi kuma sai ya zama magana Allah ce kenan an yi haka Allahu a'lamu to lahu ghaibu samawati wal ard ko lahu ghaibu samawati wal ard lalle Allah shine masanin gaibu na sammai da kasai dukkanin abin da yake a ƙasa yake gudana karamin sa ko babban sa boyayyen sa ko bayyanannen sa ko bayyananne lahu shi kadai ne ma ya sani sai ya sani ya sanar da wanda ya ga dama ya sani shine masanin wannan absir bihi ma wa yake da ji irin nasa Ab- ma- wa yake da gani kai irin nasa absir bihi kenan ta'ajjubi ne ana waye mai gani irin na Allah wa asmi waye mai ji irin na Allah duk babu malahum min dunihi min wali dan haka bayi mutan sammai da mutan kasai ba su da wani wanda yake wali majibincin lamarinsu mai kula da su wanda zai yanda ya ga dama da su min dunihi in ba Allah ba ko ko ashabul kahfi ake magana cewa ashabul kahfi nan da ka gani da ake ta gaya maka ga yanda aka ga yanda aka yi akwai wani wanda ya tsaya da su ne akwai wani wanda ya ce rana ta karkace ka ta shiga kogon su in ba ni ba akwai wanda ya battar da su suka shekara uku kuma ya tashe su to malahum min dunihi min wali ni kadai na tsaya kuma ni nake ga maka yanda abu yake wala yushriku fi hukmihi ahada kuma ba za a ce to Allah eh shi yake da wannan amma ya gayyato wani ma ya taya shi wannan yake a'a la yushriku ahadan fi hukmihi Allah baya gayyata wani a cikin aikinsa shi kadai ne a sifarsa shi kadai ne a aikinsa shi kadai ne a zatinsa shi kadai ne a yanayinsa shi kadai yake yanda yake so ba ba mai shirka kowa bawa ne shine sarki to واتل ما أوحي
ai an gama ashabul kafi daga nan wannan ayar kissa ashabul kafi ta kare za kuma mu shiga wani abin wata za a bude mana wani fejin daban kuma kuma yana da kyau ko minti biyu ne ai yi kiwo kaɗan a cikin abin da ya wuce domin Allah ba yana gayawa wato al'umma a cikin alƙur'ani al'umma annabi Muhammadu kissa ba dan su ji kawai ko su ce Allahu akbar ko kuma kawai su ji daɗi sun jiga sun samu labarin yadda aka yi a ina tsaya ka ga kai kuma ya za ka yi da wannan duk abin da ya faru a cikin ashabul kahfi ya kamata mu tsaya da shi ma banda shiga kogo har shi ma an dai na ma'ana ne sai a shiga mana tun farko dai Allah ya fara ba mu labarin waɗannan mutanen matasa ne to kaga akwai dauri na matasa mai ƙarfi a cikin harkar imani wanda ya kamata su tsaya ba fange-fange ba ba ya neman ya za a yi su rayu rayuwar duniya kawai matasa ba in sun yi wannan sun barar da abin da wasunsu suka yi su ba su ba don waɗannan Allah bai fara ba mu labarinsu ba sai da ya ce innahum fityatun wasu matasa ne samari to kai saurayi yaya kake da wannan to kar shi tsoho ya ce ba zai yi abin da zamu ba zai abin da zamu faɗa ba to in ka tsufa baka irin nasu ba baka ba sai ka koma sauran ba kai sai ka tsufa baka zama haka ba sai ka zama haka kana tunai kana rayuwa ko to da haka waɗannan mutane misali ne mai ƙarfi a duniya akan yanda suka tsaya tsayin daka wurin tsaye da tauhidi kuma mutanen nan misali ne muhimmi wurin cewa suka rabu da iyayensu suka rabu da matansu suka rabu da 'yan uwansu masu matan suka rabu da daular da suke ciki gaba daya suka fada cikin kogon ishiya kogon dutse kaga kada ka ce wata wahala za ta hana ka tsaye da addini da kuma aikin imani wannan misali ne da ya kamata ka ɗauka kai kai tunaninsu a kai ta ya za ka tsira mutane ne da suka wato tsira da addinin su kuma Allah ya karɓi hijirarsu kai ma har yanzu Allah ba zai fasa karɓar wanda ya taho zuwa gare shi ba ba sai ashabul kafi ba ashabul kafi ma suke wata yan wata al'umma mu kuma da aka ce kuntum khairu ummatin ku ku fasa zama mafiya al'umma alkhairi abinda za a yi maka kai in kai irin na ashabul kafi ba sai ka gaishe ba ai sai ka zama yadda ka zama a wurin Allah fiye da yadda ashabul kafi suka zama in dai ka bi Allah da kyau dan Allah ya ce mu ne mafiya alkhairi sannan a cikin kissa ashabul kafi mun ji irin wanda cewa duk wanda ya taro zuwa ga Allah wallahi Allah zai taro zuwa gare shi mun ji yanda suka ce mun yi shawara mun ce ba za lan nadqu min dunihi ilaha ba za mu bauta wani in ba ubangiji ba cewa za mu tafi kogo Allah hayi ilana min min amrina marfika Allah za mu shiga inda mun san a wurin ba komai shirya mana wani abu ya kuma shirya musu ashe addu'a addu'a suka yi Allah ya karba ashe duk wanda yake kan hali mai kyau tare da Allah idan yi addu'a yana mai mushi a ransa zai ji Allah ya karba a take ba sai an wani lokaci mai jira kawai zai lokaci amma ka zama kana da hali mai kyau ma Allah tare da Allah sannan mun ji irin yadda Allah ya gudanar da kudurorinsa dama mun yadda mai kudurar ne mai aiki da yadda yake so amma ai ka yadda kudurar ta gudana a zahiri kuma kan ashabul kafi rana da take fitowa tana da hanyar da take bi an ce kauce wannan hanya ta kauce sun kwanta bacci bacci ne ba mutuwa ba sun kai shekara ɗari uku amma ba wanda ya zau ba wanda ya kuma sun farka inda suke wannan kudurori na Allah Allah ya bayyana su a wurin nan dan ka ƙara sallamawa domin ba wai sai kafiri ne kadai yake zama ya ga izina ta Allah wai musulmi da ba kai ba musulmin kana ƙara sallamawa idan kaga abin da ya- ya dace ka sallama din sannan mun ga irin alfanu na abotar na Allah wannan mun faɗe shi a cikin karatun wanda yake na Allah idan ka abuce shi to wallahi Allah ba zai baka haka ba sai ya baka la'ada ta cewa ka abuci nasa kamar yadda kare ya abuce su ya raka su amma Allah bai bar ambatan wannan karen ba ko ba wai ambato kawai ba shi karen shekara 300 da wani abu karnuka nawa suka mutu eh da Allah fa hango mu har karnuka nawa ne babu su amma rayuwar da suka yi ita ce rayuwar da yi sun tashi da karansu ai da da suka tashi baka ji sun ce baka ji suna cewa ina karan mu ba yana nan ne shi sa ba su neme shi ba sun gan shi to wannan ya abuci bayan Allah kare kenan fa ya abuci na Allah Allah ya bar shi da ni'imar da yake bayan Allah suna tare da ita nasa to dan Allah ya za a yi a ce mutum wanda yake wanda ya imani da Allah wanda yake son manzan Allah kuma ya so wani na Allah kuma Allah ya bar shi shi ma in ka haɗa ya ka gani hadisi ya inganta a cikin ingantattun hadisai na bukhari wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah na da waɗansu mala'iku masu yawo suna duba inda ake ambatansa inda ake zama ake zikiri idan suka je sai su samu wani wuri sai su samu wasu mutane suna zikirin sai su gaya Allah sun samu sai Allah ya ce su gewaye su da rahamarsa su lullube su da rahamarsa sai ce amma ga wani can a gefe shi ba zikiri yake ba sai ya ce ku haɗa mun da shi su irin waɗannan mutane na Allah su ne irin wanda la ya shiga jini su wanda yake tare da su ba zai zama wasu yasi ba zaka lalle a abuci mutanen Allah waɗanda suke tafi zuwa ga Allah din ba masu kora mutane zuwa gare su ba a masu kora mutane zuwa ga Allah saboda in ka bi su wurin Allah zaka to ka abuce su waɗannan mutanen lallai a cikin wannan mun ji waɗannan abubuwa don haka da kuma abubuwa daban-daban dai waɗanda wannan kisa ta zo da su waɗanda suke a baban izina mun faɗe su a cikin karatu da haka jin kisa ya sa mu kwankoma ka ga me za mu zama mu kuma in Allah ya yarda wani lokaci za ka ga wani abu ɗaya za ka ɗauka daga cikin na shiriya me zai faru da yawan da ka kasa ɗauka wannan ɗaya sai ya jawo maka kuma sauƙin a yassare maka kuma kai sauran ba kar ka ga abin da yawa ka ka ce sai na ɗauka gaba ɗaya in za ka iya ɗauka gaba ɗaya hakan ake so amma in ba ka fara ɗaukar ɗaya wanda za ka iya ka jarraba sai Allah ya sauke maka sauran su ma me ya faru ai su ma imanin da Allah suka yi na gaske sai Allah ce zidna huda sai muka ƙara kora su da wannan imanin nasu zuwa wata shirya to da haka muna fata ubangiji Allah ya kora mu zuwa gare shi kamar yadda muka ce dama a cikin nasiha da muka yi ta farkon buɗe karatu in Allah ya yarda a cikin karatu saboda abin da ya rage duniya yanzu kawai bayi su kori zuwa ga ubangiji su su koma nan ne makoma nan ne mahuta daga wannan bala'e bala'i da suke doso duniya waɗanda muka sani da wanda ma watakila za su zo da mu sani ba Allah zai yayi mana amma dai babban abin yi bawa ya daura zuciyarsa zuwa ga Allah ya kwanta da Allah a zuciyarsa ya tashi da Allah a zuciyarsa to yayi maganin wannan fitinin da Allah ya shirya.